إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah. ganin tsawon wata kusan biyu raba mu da wannan shiri yau Allah kadar insha Allah za mu hara shirin amsoshin tambayoyi kai tsaye daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah muna mafaka yau muna ladi 20 ga wata na bakwai 2025 wanda ya dace da 25 ga watan muharram hijira shekara 447 wannan naga shi ne hijira 447 na insha Allah muna fatar yan uwa masu ji ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu ganinmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul hakam maiduguri wanda ya kama hanyar facebook a yanzu muna shirin yana iya aiko da tambaya a kan fajkin da ya kama mu allah mana mafaka yan uwa kamar da yadda aka saba Uh, kenan wannan lambobi hanyoyi na kira ne na wanda yake da tambaya wadda take da alaka da kullum wanda abin da ake nema cewa musan addininmu da hujja wanda yan uwa an san dukkan rayuwa babu wani bangaren rayuwa da ake son ci gaba a kan jahilci tuballe addini dungurungun wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka saboda shi kamar da ke cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun manuhar halittar mutum da aljani manuhar ce Allah kama wannan rayuwa don mu zamanto bayi na Allah masu kaɗaita Allah da ibada kan mu gama shi da kowa mu zamanto masu bin umarnin shi shine ma'ana bayin kenan masu mai kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ma gama shi da kowa kuma za mu bi doka da ya ce mu yi na bari mu bari wannan shine gaskiyar imani Allah mana muwafaq akan haka assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah an ta lafiya lafiya lau to masha Allah barka da ki da mu ga ku yana to ba mu ba mu Allah ka barin guda da lafiya amin amin yawa ga wani wanda ya turo sakon bokar na'am da yake tambaya yake cewa wai cikin wani hali ne salatul ga'ib take kama suna so a musu ƙarin da iya tambaya salatul ga'ib a wani hali take kamawa yan uwa magana ta salatul ga'ib shine mutumin da ya mutu a wani wuri ba a mai sallar gawa ba a wani wuri ya a mai sallah din da baya nan wani abin da ya tabbata a sunna ana yin ta ga wanda ba a ma sallah ba an tsamanin inda ya mutu ba za a mai sallah ba misali ya wakan annabi sallallahu alaihi wasallam a mutuwar najashi manzara yana madina najashi yana ethiopia afirka ƙasar habasha annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wahayi ya samu labarin mutuwar najashi a ran nan ya tashi ba sahabbai labari dan uwanku najashi Allah mai cikawa a tsakiyar kahurai ku tashi mu je mishi addu'a manzana ya zo inda yake sallar gawa aka yi sahu annabi ya yi kabbara hudu irin ta gawa mai sallar gawa wani shine asalin sunnanta salatul ga'ib an sunna ta a sunna wajen magabata ana yin ta ne ga wanda ba a ma sallah ba amma yanzu abun gatanci ko matsayi ga an yi anan garin an yi anan garin gaskiya wannan da yi ne ake amma a sunna babu inda sahabbai suka ma wani sallah ta ga'ib alhali an mai sallah inda yake wannan shine ta ga'ib a takaice kenan assalamu alaikum
wa alaikum assalam na'am
tashi lafiya malam lafiya alhamdulillah malam mun yi malitin ka wallahi sati wajen sati muka yi shirye dai a sa kasar ai wata nan ya ma labari wallahi haka nan ne a haka nan ne yanzu da yanzu Allah yanzu Allah sa mun dawo insha Allah mm mutane ya labari gaba da bila bila qur'ani akai ko eh na ta aikin haji kuma na tsaya mai zaka nayi an yi aiki da yawa insha Allah ah to Allah sai maka amin malam amin Allah an ji a daidai amin amin amin Mm.
Eh, kamar a tambaya ce muke addu'a kamar mutum zai hamo ta wata irin addu'a ce kamata ya yi to in ka taka kai bismillah in ka zauna ka ce alhamdulillah subhanallazi sakhara lana ko ko baka baka da duka ba
sai zan iya ɗaukar subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kai alhamdulillah su uku alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu Allahu akbar subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan da ce mai kyau ana san ta an kawo ban hawa kai Mm.
noma.
assalamu alaikum Na kusa la'a rama wani laya.
lahi alaw alhamdulillah alhamdulillah Wani lokaci na wani rana da na alfijin da
ha
lokacin wani a rana da alfijin.
eh Shi ne muke so mu ji ko da wani kuma sai hajji yin da rasa wa kowane lokaci ne kawai.
ai shi ne mahimmancin kenan a me aka ce aka tambaya saboda me aka ce an aka yi hadli ne mutum abin bai wa baganiya to amma a yanzu dai ina ga a, ita alfijir karhe biyar da minti biyu tana keta kuma abin iya karawa kuma fadawa rana karhe shida da minti hamsin da biyar bakwai ba minti biyar take fadawa Bakwai ba biyar na'am.
eh assalamu alaikum
Ana wani kwastar an sake laya mala.
lafiya alhamdulillah
Ya kokari.
alhamdulillah
San da ce gare mu da Allah.
to
Ko kama yanzu lokacin damana wani lokaci wajen haɗa sallah magariba da isha'i.
eh kamar kamar haka ga hadari
eh
yanayi wani yanayi ne ya kamata a ce an haɗa sallah guda biyu saboda hadari saboda wani lokaci zaka ga a masallaci an ci a haɗa wani su ce a
to naji shikenan kamar radio
yawa ta yi madalla ta To. Assalamu alaikum.
alaikum salam ala ta shirya La lau alhamdulillah.
to ba muna kuma To bismillah.
malam kamar da juma'a ga wakan juma'a ba ya sami ta kuma ga wakan juma'a ita kana gamawa kai niya yake wankan ya ko kowane kayan nashi daban To kamar radio. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To a takaice mai maganar hada sallah yanzu lokacin ne mahi yawa akan yawan yi shi dai abin da yake da maganar tabbas in akwai uzuri tabbatacce wanda ra- gama- raba sallai a zo ba za a dawo ba ana dama a gamsa daga cikin uzuri da ake kawowa na akan hadiri na to kamar da ke fikin malikiya suna tawaki a matawaki hadirin da ya sabko ko ana gadan-gadan gashirin ya taso zai sabko kenan duk inda aka ga alama abu ne batun Allah san gaibu amma dai an ga gadagadan hannun gashi ya taso wanda an aka watsi an tabi a gamu wannan ya halitta a gamu sallah amma kurin akwai musu gun su gun su da mana kurin daga inda akwai hadiri kurin wannan kaka kullum maka da jami'i zai ba ba hadiri kadai ba gashi nan ya taso ana ga alama wannan hadiri zai ruwa ana ga alama ba kullum ba ga dan da mana kullum ma ce a jami'in sallah an kun da lallimi ne a sama amma gashi nan gadaggadan ana ga kullum gurin zai sabko da alamu ko ko ana cikin ruwan ana dama a gama sallah illa abin da ke da matsala ana ga dama a masallaci shi yan wa gama sallah jami'in sallah kamar da shi kun mutum yake cewa abu ne na rukusa ce ba azima bace ba ba dole bane ba muna iya da ruwan da komi a sallah ko ce a lokacin ta kun ba lahi ba ana iya gamawa na kenan ba kayan an liman ya ce a gama kuna gama amma ce ba a gama yanzu wani ce alibai an gama ko ka bar sunna nan ba gaskiya bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam zana duka sau ne gama sallah hika zana sau ne sahabbai su gama sallah kuma ana ruwan an taba sati ma ana ruwa a Madina ko a takaice dai magana gama sallah rukusa ce inda dama kuna iya yi kuna iya bari babu zargi in an yi babu zargi in ba a yi ba illa matsalar ka aibanta masu yin in sun shine matsala ko na tabbata sunna a takaice in dai da dalilin uzurin zai kawo na an ratse ba an ba an sake haduwa ba eh wannan shine assalamu alaikum na'am ha kashe radio sai mai magana janaba ta kama ka ga bin juma to da wasu malamai ai ne inda suna ga cewa ai in sai ka yi gama janaba da juma ka wanka guda amma gaskiya magana ko ruwaya hadisi na fatawa ta ɗaya cikin sahabbai na bukata da al'ansari ya fatawa ga ɗanshi akan cewa in juma'a ce ka yi wankan juma'a daban ce mai kuma ka yi wankan janaba daban kenan ibada ce biyu ko ce ka yi da shi yahi assalamu alaikum na'am da ka shi radio ba ka shi radio
an kashe mada to alhamdulillah malam yana tambaya ne malam to bismillah Allah sana sani
yawa malam kamar idan muna sallah eh suka ga wasu mutanen ba sa son su kama kafa da mu eh kuma ga shi alhali mu da muka zo farkon tun muka fara hawa idan ka tarar da mutane suna sun hau don eh to kenan malam mu ne za mu wa'in can ko kuma su ne za su biyo mu su zama su da mu wanne
mu da muka zo muka hau don mu direct eh su kuma wasu mutanen daga baya za su iya zuwa sai ka ga suna janye kafafun su da kusa da mu wata ba ma gama kafa da su na gane ta Mm.
malam kenan ya matsayin sallan mu take da wannan to assalamu alaikum Alaikum salam malam barka da an tashi lafiya.
lafiya alhamdulillah Kuna magana da Mamman Gali daga garin Washa.
to bismillah wan gali
Na kamar da yau ina zuwa ina neman aure ne kamar bazawara to sai a ce mini a'a garin ku gaskiya tsari ake wai shin wannan tsarin da masu yin tsari suna laifi ne a gurin Allah da kuma su da ba sa tsarin daidai suke yi a gurin Allah kuma shi wannan tsarin dole duk wanda ya aure sai ya yi tsari ko kuɗi a'a babu dole.
to kamar radio assalamu alaikum Ah, magana ta sahu eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni na ku daidaita sahu ku haɗa sahu ko Allah saba tsakan zakatanku kenan rashin haɗa sahu ya ka raba kan al'umma raba kan al'umma rashin haɗin kan al'umma sahu aiki liman ne in ya zo ka hanye ka bara ta harama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi iya diba sahu kai shigo nan gyara nan gyara haka yake kayan kabar ta harama kenan aikin limamai ne in limami gane ba a mai nasiha a mai tambihi liman arga wa nasiha ga mutane ba sa kula ya sahu amma ka zo ka tsaya to tabbin za ka guje ta fitai can shi ne kaga kenan shi kamata a mutane nasiha hada sahu a hada kwahuwa a hada diddige da kahwada iya daga cikin abin da ke maganin shiga shedan cikin ku annabi ya ce shedan iya shiga tsakanin sahu sahu in babu mana- ma- haduwa da juna assalamu alaikum Ah, na'am wa alaikum salam
Sani ba nan sanar ka asibiti sojari tsarin kamata ne.
to na ji to assalamu alaikum Kun zara wa rahmatu.
na'am Masu sani da kokari.
yawa sannunku Allah shi ɗauko Allah ƙara basira.
amin rabbil alamin Wallahi na mutanen karkara muna godiya malam da tunakarwa da ake yi Allah ya ja ku dai.
to amin Allah biya mu ga waje Allah ta mu ga Kace waje kamar wajen tafai da wutiri.
eh Shi ya asibiti ne bayan fatiya surar na tafi.
to na gane Ana an tarfafa abin ne kawai ana tarfafa shi.
to Kuma da zikin abin kawai wajibi ne ya yi take.
to na gane assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah Malam muna lafiya.
la ilaha illallah Alhamdulillah. Malam Allah tambaya ke gare ni.
na'am
Malam na yi Allah.
ha Ina da Allah. Ina da Allah na yi Allah.
eh Allah.
eh To ya zama ina da Allah sai zaman to kamar ya ta ta ɗauke da mace.
da yakka
Yarinya ɗan shekara ɗaya.
To. eh Ta ɗauke ta tun da kuma sauran lokacin sallah sai ta mana mutane.
eh to da tabbata ni wannan yanzu in na zo wannan wuraren yanzu ya zai a wani dole ko da kan zai in wanke su ko kuma ya kake so in samu ya labarin nan yake an ce in mace ce dole su ka wanke ka an kuma namiji ne in ka zo ruwa ma yake shi ne ke so da Allah an samu lafiya to assalamu alaikum assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am
Ina lafiya.
lahiya lau
Ya niya.
alhamdulillah
Jiya da na kama tasha da ke yin wata hudu wata abubuwan da gaskiya ga mu a nan karkara suna yawa ba sai daga mutum ya wasa ya yi magani da wani sai ba nan. Sun yawa ma
to shi abin da kullum sai ta ke ake- ba magana karkara shi da abin da kan kashe hudu ba ka yaki da abin da gaya maka wannan kuma karkara kai baki kai baki iya maka kurin assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam
ana fata ta na'am
Allah ya ko lahiya lau
to wannan dalla maka tambaya ne ma to bismillah
in tambaye shi ne wajen bangaren sallah eh
kamar mutum in ya samu raka'a guda a cikin sallah aka ce idan an yi sallama an san wannan ba tashi da kabara ko kai tambaya ka kun gaya tambaye tambaye ka dai zaka ce mun gum- tambaye kun i tambaye ka me ya tambaye ka kuma sallah mai kabara ta in kamar sallah mai raka'a hudu eh in ya samu raka'a uku
eh ko na zauna ɗin tashi da kabara ta tashi ko ba to shi na gane a takaice mai tambaya akan magana tsari ya tambaye aure aka ce garinsu tsari ake to shi yan uwa maganar tsari ko kubule musulunci ya ɗora ma namiji kulawa ko mata an ɗora musu tsayawa cikin gidajen sassa huta huta ta jahiliya to wannan tabarjin jahiliya huta ta jahiliya shine huta cikin kawa da ado ba su tara amma huta in ta kama ga mace abin da yake laihi akwai masu aƙida cewa mace kun shiga daga gida kun shiga kabari wannan shine matsala akwai masu wannan aƙida mace daga gidanta kun shiga kabari in ta shiga ta ƙare kurin to idan abin koyin annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin koyin da sauran sahabbai to idan annabi sallallahu alaihi wasallama matan shi suke kowa tsaro a duniya amma suna huta amma cikin sutura har su tai wani wuri har a tai aikin aisha har aikin haji kenan maganar da suwa ake samun hijabi in har mace ba ta huta da gida me ka sa hijabi ka ta hijabi a cikin gidanta a cikin iyalanta kenan daman hutar ta kawo huta ta sutura abinda Allah ya kashe kullum wala tabarruj tabarruj ko ko tabarruj me tabarruj ta tarula me tabarruj ta tarula tabarruj huta mace cikin alƙawa da ado shi aka hana huta ba sutura ba ba hijabi ba wuya abu daya na gwada saka da ado sauransu kenan an har akwai suna ta musulunci wannan babu abin da ya mace ta huta amma kace san ta huta in ta shiga ya kabari wannan shine ba din musulunci ba musulunci ga haka nan ba an haka ne yawa ana kamace an haka kake amma dai tsari ne kulawar mace ta huta kan ka'ida da sanin ka idan ta ina cikin ka'ida wani musulunci da ma kai tsara rishin yin haka ma matsala ce rishin rishin kishin iyalai ne da annabi ya ce da Yusuf bai shiga aljanna mara kishi bai shiga aljanna in har rishin kulawa ne da iyalai wannan shine magana koran sai mai magana ta rakatar fajar yawan kullum rakatar fajar ana ta bayan keto alfajar haka ce alfajar zan keto kare kaza misali yanzu asuba an ce tana keto kare biyar da minti biyu kenan ba a yin rakatar fajar sai bayan ta keto magana kenan ba a yin ta bayan alfajar ta keto za a yi ta shine assalamu alaikum na'am lahiya alhamdulillah bana jirkewa ha bana jiwa ha wani ya yi tambaya da rikin nata wace
wanda aka ce ka ta yi sallah ha
wanda ka ce ka ta yi gabas eh
yawwa to ni ma fatan alheri ne zai to na gode na gode eh na ga neman ka ni ma ya kai lalle wata ma da eh muna saudiya haka ne, muna saudiya haka ne. Mm.
eh na damu to Allah sa an dace amin amin amin amin eh Allah ba da ladan amin amin amin amin assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam an kama ka lawa barka da safiya barka da kokari barka alhamdulillah wani almajirin ku ne daga nan bakin su ma kula shi ba to gobe kar ce bismillah kuna lafiya ku ina mun jina muku da lafiya da wannan muna muku barka da zuwa ta kuma na gode jazakallahu khairan Allah tsare Allah ya kiyaye amin rabbil alamin amin amin kullum wallahi muna bibiyar ku da kuma da muna jin daɗin wannan wa'azi na to Allah taimake mu da aiki babban abu shine wannan baya gare ma kan wannan malam kamar mutum ya yi alwala eh kamar wannan cikin wannan kabi malam zai kare alwala mene kamar wannan cikin wannan kaga da ruwa na yanzu wani lokaci da dafa zai kare alwala wannan To, kam- ko daga na yau to kamar radio insha Allah malam eh ah sai eh, assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ah sai mai magana ta shafa'i da wutiri eh ka'ida kullu yan abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza shi ya kamata kai shi ne mai lada to amma ba misali yanzu karanta suratul a'la raka'a ta farko ta wutiri ta biyu kuliya ta uku lula ba cewa ba dole bane dole sai su annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wata aya ma ba, ba su gade ba amma abin da yake karanta su ne kenan mutumin da bai iya satul ala ba ce ya biya yi dole sai ya yi ta a sai karanta fatiha da surar da ya iya amma sun samu ne ya tsaya koya amma bai iya ba zai rika tarfa- zai wutarin shi da surar da ya iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi ma ba sura kaɗai ba haka kenan idan mutum bai iyawa wanda ya karanta ta yi Allahu a'lam assalamu alaikum na'am ba shi da wata malam na'am sannan assalamu alaikum muna lafiya malam lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah ya kokari ya hidindimu alhamdulillah to Allah ya tsara shi ke gaba ga malam amin amin amin to mu tambayar da gare mu malam a matsayin ka na in an yi tambaya tsarar kana mutuwa ka wani har ainihin gaskiya mu Aya to, mu yi tambayar da gare mu akan wannan sallah ta asibiti da ake yi wai menene wani wata ko kuma menene ingancin ta akan yadda za a ce kullum a rika yin ta sai in akwai fitina a gari ne ake yin ta ko kuma a'a kawai abin da ke da kama a da shari'a wannan ya ce ya yi kira wancan ya ce ya yi kira wancan abin ya zama kamar gasa to, shi ne da ke tambaya wannan ne wai wai wannan tsari na zuciya ya Na ji kun- tabbata ya na haɗa tambaya.
da aka samu na ji tambaye ka.
cewa karama ka samu.
Alhamdulillah. Ah, sai mai magana akan Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Na'am,
an tashi da ayyuka lafiya alhamdulillah.
mutum tela ne tun daga garin tela abu da cikin kwamitin washa To mu shi tela kuna laya ko?
Eh,
To ya kyau. Alhamdulillah.
muna- muna da tambaya malam To bismillah ina jin ka Allah sa na sani.
suka sallah katarra an yi raka'a guda kuma an an yi guda katarro guda an yi zaman tahiya an ka tashi kam ka-
In ka tashi? To ta ce mala ina ga ba da zo garin na ko ko ko da zina ce. Ah, ah, Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da zuwa, barka da zuwa.
Haka.
Na yi ma Alhamdulillah.
ma'azuma.
Alhamdulillah.
Abin da kuke tambaya zama na tsakiya.
Eh, Mun yi tsakiya.
eh, Wasu zaki ga suna tashi da kabbara, wasu kuma sai sun yake su yi kabbara.
eh, To Shi ne ya muke son inda yake da jiya.
eh.
Assalamu alaikum.
To alaikum salam wa rahmatullah. A takaice sai mai magana ta hutsari yarinya ta mai hutsari za shi masallaci. Sai ya wanke kayan ko kuwa ɗan uwa inda ake maganar ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar cewa in wutsarin yaro namiji ne a jika da ruwa jiga ba sai an wanke ba shine wa rashin min bal gulam ba ba sai min bal jariya kenan in na wutsarin yaro aka zo ruwa jiga shikenan amma annabi ce idan na mace ne sai an wanke wani haka annabi faɗi kullum to yanzu maganar da ake duka wani ana magana yaro wanda baya cin komi sai nono kurin yake sha amma idan yaro iya cin abinci ko yarinya to anan hukumcin wutsarinsu irin na uwayensu ne dole ne an wanke kenan ba sai ka huda kayan ba a jikin ta maka sai ka zuba ruwa ka wanke inda ruwa inda ruwa ya taba shikenan ba sai ka huda kayan gaba ɗaya ba ko ka sake aula sai ka wanke dai tsarin shi an kare kuna sai magana ta idan mutum ya samu raka'a misali uku raka'a guda ta bar shi wurin tashi da tahiya shi dan uwa abin da yake sunna tashi da kabbara wanda ka maka magana a to ai a raka'a ta daya da ka- aka kai raka'a daya gare ka wurin tashin ka ne eh, aka zamana in zaka tashi ka- kabara sai ka tashi ba kabara wannan na ma misali shi abin da ke misali yanzu akwai wanda mutum zai iya ma dalilin bin liman ya sa kai ta hiya hudu ma magaraba misali dalilin magaraba ta hiya biyu ce ko ya ce tun da kana ta liman baka yi biyu ba baka yi uku baka ha hudu ma za ka yi dalilin bin liman ya sa maka a sunna ana tashi da kabara ne kan dan wata tambaya wasu in suka yi tahiya kuma sai su tashi kabarin sai sun miƙe eh akwai magana wanda mai risala ya kawo ta cewa bayan kabara ya miƙe amma akwai ruwa ingantatta kuma ta tahi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi da kabara ba ya miƙe ba shi ya kamata ka bi ka aiki da shi wurin tashi ana tashi da kabara wannan shine gaskiyar magana assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
A mai gidan tashi lahiya.
la ilaha illallah
Wanda gida harbi amsar mamman gani zai zuwa ba ba ba amsa shin wanda ya arme ya yi tsari ko kure.
muna muna cikin mun yi magana an ba da amsa makana ina na ce mun ba da amsa cewa tsare mace huta kan ka'ida musulunci ya kawo da cikin sutura amma a ce san ba ta huta ba ba musulunci ce ba san ba ta huta ba gaba daya amma huta musulunci har annabi qur'ani ya kawo magana sa hijabi huta ka huta ta jahiliya hutar jahiliya Allah ya hana ba huta sam sam ba ka ce san ba ta huta ba gaba daya ba tsarin musulunci bane ya kawo ka ce daga daga gidanta ko daga tashi kai kabari kaman kai kai ta kenan ba haka bane ba eh ka gane ku na gani na yau gani yau malam na yayi.
yau eh mm. sai mai magana ta da damana ka shiga caɓi yaya arwalla in wa magana ne shi arwalla in dai ka yi arwalla ko kashi ka taka ko tsari ka taka ba a cewa arwalla ta warware kamar da su ce mawuka ta kashin kaza shi kullum muke cewa ba ka ci- ba ta kashin ba kashin kaza ba ka taka kashin mai cin kazan ma bai bata maka arwalla sai dai ka wanki kaddara kaza ce mutum najasa kashi ka taka na mutum to kai da ka taka kashi ko wutsari abin da ke wajibi kanka ka wanke wannan kashi ko wutsari a rolaka lahiyar talau in kai ne ka yi kashi ko wutsari a rola take ɓaci amma ka taka na wani wannan a rolaka lahiyar talau illa ka wanke wannan najasa take jikinka ko da shi ne assalamu alaikum Salamu alaikum barka da yake.
na'am
Malam kaza miki.
na'am
Wani ne kake bin shi kan guda
eh ya ki baka kuma sai wani ya zo baka yana raba zakka ba da shi ka biya ce ka bashi.
eh Sai ka bashi ka kawo sai ya ce ka ba tare da kamar bayani ba. Sai ka tambayar hukunci wani ya zai tafi.
a ba ta gaca ran amma daga gamshi kamar bayani ai ka san matsalar mutane ake gullu ake so ka kai gaskiya misali yanzu iyawa ka mutu iyawa ka mutu bai ka ji kanan bai ya ba iyalanka ha ka gani iya ka ga ka ka sun taki ke sun taki da manasa ba iyawa ka saka sun taram kenan gaskiyar magana kana rike amma ne an ce in baka jika amma na rike shikenan ma kaka kyale kaka kyale Mm.
Ga masha Allah.
assalamu alaikum
Salamu wa alaikum salam alaikum.
hello
Tambaya ce gare mu.
To.
Kamar mutum da zai shiga gida eh sabo eh sai a kawo Qur'ani. Kuma wani yayi.
To, shi magana ‘yan uwa ba lahi ba ne ba mutum zai shiga gida karanta irin su bakara karanta ku amma babu ka'ida wani zaka shiga gida sabuwar kasa ko kur'ani babu wannan ka'ida a shari'a babu wannan matsala ba ɗora kowa wani abun ba amma ba lahi ba ne ka zo ka karanta balle irin ali kamar bakara misalin ya ce karanta bakara a gida shi dan ya ya- ya sabar gidan amma babu wani abu da musulunci ya kawo za a kawo gida ya karanta qur'ani bai zama ka'ida amma karanta wata kai lahin karanta amma ba a dora ba bayan haka abin da yake kurin kanta bakara maka iya annabi zana yana cewa dole sauka a wani wuri yace a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq annabi ce haka bar wannan wurin kuma bai samun ka kai irin azkarikin kai da iyalanka kai ku yi gushi sabon gida kamar Allah godiya akan da ya baka damar gina gida da ke ciki shi ne kamar Allah godiya mun babu sharadin sai an karanta ko sauke Qur'ani sai magana ta a, mai magana ta alqunutu yan wa in ka ce qunut abin da babu kokonto babu shakka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan wata musiba ta wakana ga gari ko neman wani alkhairi babu laihi bayan sallah kowace ana alkunutu wannan ba wani shubha kan shi abin da ka tambaye ni cewa na musamman taron musamman kunutu shi ne ban musan shi a sunna ba cewa kunu nuku a zo a taron kunutu mai ran da wuri kaza mu zo mu kunutu wannan shi ne ba tabbata a sunna ba ni musan da ce ba amma haka a yi kunutu ko sallah ma ana iya wani abin yawa kana amma a zo ya an shi a zo mu zo za da mu taron don kunutu za mu taro mu zo wuri kaza a a duk da kuke kuna kunutu ko a masallaci sallah biyar kai asuba ce magariba ce isha ce duk da ayyuka kamar wurin bayyanawa da amma a hili ko ina ana yin ta kama kuma a bayyana ko a sallace ta ta asirce wannan ya tabbata a sunna yin kunutu na neman kare sharri ko neman alkhairi wannan ba a hana ba amma cewa a yi taranta ne shine ban san shi a sunna ba gaskiya magana wallahi alam assalamu alaikum na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Malam muna muku barka da zuwa.
to barka na gode Allah ƙara himma, Allah ƙara ɗaukaka.
amin ya rabbal alamin amin Assalamu alaikum.
wa alaikum salam ta lakata an wa takaice kenan wannan shine na masalar ta kunutu wata kunutu a ko da aka saba ta bayan sallar asaba a yi shuru a ce mulhiq wannan shine kamar ɗaya cikin sabai talaka ashe da baban shi ke ce mishi wannan iya daga cikin bid'a bai cikin sunna ko ta asaba ce sai an yi ita kuma wata kunutu da ake tana yawa kana ba boye yake ta ba liman zai bayyana akan Allah mana kaza Allah Allah kare mana kaza Allah kare mana kaza wannan ya halitta a dukkan salloli illa cewa kurin magana ce yanzu kamar da ke cewa ya zama haima ai taron kunu daga zanen shine gaskiya wannan abu ne daban yanzu amma dai addu'a yin neman Allah kare daga sharri daga ko neman alkhairi ya halitta ayi kunutu a kowace sallah eh ya halitta assalamu alaikum Wa alaikum salam. Barka malam muna nan yau.
la ya lawa alhamdulillah
Masha Allah, sannan ku da kokari.
baka sannin ka alhamdulillah
Malam muna da tambaya.
to Allah sana sani
Kaman ita sallah ta asuba wanda ake karanta al-wudu.
eh
In ka tarzo raka guda ta ƙarshe eh
wanda aka karanta al-wudu.
eh
To kuma sai a suka sallame ka in ka taso in ka karo guda wannan za ka yi karanta ta ko kuma a wancan ma wanda aka karanta ta wurin.
a dama ai ba kai dama a dora maka ba shi nake kanta manzo ɗaya cikin sahabbai dan shi ga dalkar ashe jayi ce na tambayi baba na baba kina abin an jima ana yin shi ce baba ka sala bayan nan sallallahu alaihi wasallam kai bayan abubakar kai bayan umar kai bayan usman yace afaka kai bayan ali yace afakanu yaqunutun yace ai bune mudasun a cikin akwai ruwa cikin cikin bulugul maram ruwa ta ashabu sunan yau ba ba sahabi na ka tambaya dan shi ta mai shi baba ka sala bayan annabi ka dole ka- ka sala bayan su shin baba wa'annan suna kunutu kin ta asaba sai dana wannan abin saba bai a ce sabuwa ce sama abu ne kenan ruwa ya ba ruwa ta inganta ta annabi kullun yin sai kunutu ba sallah asuba amma wannan annabi ya ta wata guda iyayi bai yake ba wannan ban iya taso amma a ce yayi sallah asuba kadai kuma na a boyen wannan wannan ruwaya ba ta da inganci abin da ya inganta yin ta a duk halin illa akwai ta wutiri ita wannan annabi ya kantar da Hassan bin Ali jikan shi dukkan wutiri kana iya alkunutu wannan ba laifi bane kuma ita ma da ce sananna dai ta alama hadin fi mana dai ta wafi fi mana afait wannan ruwa da ingantata mm mm yawa yawan wannan fatar dai kullum abinda mutum zai rika neman muwafaka Allah sa mu dace da daidai kullum an uwa duk abin ya tabbata a sunna shine abin abin koyi in babu shi kullum gabar shi kai abin daga sunna ka huda assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
na'am Allah ka wata malam muna da tambaya.
to Allah sana sani bismillah Na ce wani Allah wai yanzu Allah misali kamar yanzu kuɗi saba in sun kai nawa ne suka shekara ake iya wuta musu zaka.
to a yanzu dai alisan dinar alisan da muke da shi a garam 85 iya kamawa miliyan biyu da jika 125 kinan 2 miliyan samun san kimin in sun kai kuma sun shekara zaka ta kama miliyan biyu da jika 125 Allah wa Allah amin amin yan wannan yau misali na mallaki miliyan ba- ba- a sayar da na mallaki miliyan biyun da jika ɗari da ashirin da kuma sun shekara wannan kuɗin to ganin ganin kuma har zuwa miliyan dubu nawa kuma kuma abin da ake hudawa ɗaya cikin arba'in shi na ta rubul ushar mai ɗaya misali a jika guda dala biyar jika ɗari jika biyu da rabi miliyan guda jika ashirin da biyar ko duka an gama gaba ɗaya ka raba gida arba'in kawai da kashi guda in misali na na calculator sun mashin heka in nawa ne ka heka muwan da zigir san kusan muwan duka insan da zai baka kai hudu kashi biyu da rabi cikin ɗari wannan duka duka dai abin da ke huda duka shiga guda da labirin ne jaka ɗari jaka biyu da rabi miliyan guda jaka ashirin da biyar muna wata alamun wafaka yan uwa ina ga ganin cewa lokacin ya tahi Eh, assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam.
musamman da ya gaggawa tambayar ta yanzu kiran mana kamar suna da miliyan biyar ta shekaru na biyu ta ta shekara na miliyan ke duk da arzaka ko a na ce maka ya san kai miliyan biyu da jika ɗari ishirin da biyar zaka ba ta kama ba dan dan miliyan shekara ya san kai miliyan biyu da jika ɗari ishirin da biyar kuma su ma in sun shekara bayan sun zama to miliyan biyu da jika ishirin da biyar in sun shekara ne zaka ta kama ka to in Allah kai mu shirin gaba yan wadda kamar da aka yi sanarwa dukkan kartuka mun koma insha Allah tun daga dai na juma'a tafsiri ga tambayoyi kuma sai karatuka da ake na bayan litinin kuma da talata da laraba da juma'a insha Allah Allah ba da izinin zuwa kuma Allah sami amfani da abin da muke hudi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته